أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاهد قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda ya daidai da 24 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wasalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba a jiya mun tsaya a aya ta 107 zuwa aya ta 108 a cikin suratul tauba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya a daidai shafi na 204 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malam Allah ya ce la taqum fihi abada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نعم kamar yadda al'ada ta gabata mun yi alkawalin matsalolin zakka na zamani za mu rinka ɗan tsatsakarwa muna bayani a kansu saboda waɗansu 'yan uwa daga cikin ɗalibai 'yan uwanmu su fahimce su ko su ji su ko su ƙara zage damtse wajen bincike sannan kuma wannan sai da to kofa ce aka buɗe don yin bincike kan matsaloli na zamani ba wai ya tsaya akan zakka ba akwai annawazin fil zakka akwai annawazin fil hajj akwai annawazin مثلا في الأحكام الطبية النوازل في الأحكام الشرعية السياسية النوازل قاسونا دي سنة دي يوا da haka kofa ce mai faɗi ɗaliban ilimi za su yi bincike Allah ya taimake mu a yau abin da za mu taɓa shi ne zakatu ashum sharikat zakka ta ashum in an ce ashum asalin saham shine kibiya sannan saham yana nufin rabo ko kaso an gane ko rabo ko kaso an gane ko shi yasa kuma musahama yana nufin ka kawo taka gudunmuwa contribution sahama kuma lokaci yana nufin ka yi ƙuri'a shi ma yana kusa da kawo tun da kowa zai kawo tashi wa inna yunusa da minal mursalin id abaqa ila al-fulk al-mashhun fa sahama fa kana min al-mudhadin kaga sahama sai yayi ƙuri'a sai sun ce to ba amfani da kalma ta sahama cikin alkhairi sai a ce ashama amma wannan ba gaskiya bane shi kanshi sahama nan ai ya jefa ƙuri'a ne kuma ƙuri'a akwai wanda ake samu a dace akwai wanda ba a dacewa ban sani ko mun fahimta ba to almuhimmu dai daga kibiya ne wani lokacin a lokacin jahiliya laraba idan an halba kibiya sai rabon kai fito ko na sa'a ko rashin sa'a daga nan sai ta yi intikari har ta kai zuwa ga rabu daga kibiya ta kai zuwa ga ma'ana ta rabu to asumu sharikat ana nufin rabo na kamfunna in tabihu kafira in an ka ce kamfunna kun san munan a kasashen mu galibi ba mu da tunani na kamfani muna da tunani ne na mutum daya galibin afirka da kasashen larabawa a can da musamman ba mu waye ma kamfani ba mun waye ma wato aikin mutum guda saboda galibin wurin da babu rayuwa ta jama'a ta birni za ku iske ƙauyenci ya fi son kowa ya rike abinci to duk lokacin da aka ce an fara haɗuwa mutanen garuruwa daban-daban ko ko mutanen ƙasa daban-daban to dole sai an kai ga sharika ba sani kuma fahimta ba shi sa rayuwar birni ta fi bayyana sharika bisa ga rayuwar ƙauye rayuwar ƙauye za ka iske wani mutum ne zai zo da shi da matar shi da 'ya'yan shi ko gari biyu sai su zauna a wannan wurin su kafa garin su kaga wannan yana nuna keɓanta ko ba karan bane shi yasa ma har yanzu a cikin kasashen mu zaka iske sunan wani gari garin mutum guda wai ma'ana kenan mutum guda da zai kafa gari har yanzu akwai su lalle ba mutum guda a ciki yanzu ba amma tarihin garin yana nuna mutum guda ne yake kafa garin ya yi zaman sa to waɗannan sharikat kin suna nuna haduwa daga musharaka ne shi yasa zaku ga ana kiran su da faransi society society abu ne wanda ya hada mutane daban-daban kaga sosiyo jama'a sociology ilimin zamantakewa na jama'a mun gane wannan to me ake nuhi da ashum sharikat abinda zamu tattauna akan shi yan an ce ashum na sharika me ake nufi da shi sannan kaifiyatu ikhrajil ashum ya za a yi waɗannan cikaro cikaro bari in ce cikaro cikaro da Hausa ya za a yi a fitar musu da zakka sannan kuma aljihatul wajibu alaiha ikhrajuz zakka in za a fitar wane ne an wajibi ya fitar da zakka shin waɗanda suka saka kuɗin su cikin kamfani su za su fitar da zakka zakka ko ko kamfani ne zai fitar da zakka a madadin su kaga waɗanda masaloli ne sababbi to shi yasa ina kira zuwa ga malamai musamman malamai wanda suke masana su rinka amfani da littattafan da aka buga a zamani saboda ba da fatawa daidai da zamani da suke ciki sannan kuma ɗalibai a daina saurin ba da fatawa in ba a san matsala ba a yi bincike sai an gano inda abu ya sama gaba sannan a ba da amsa don saboda akwai masu ƙetan yi maka tambaya ba ka sani ba su zo su yi maka tambayar da ba za ka iya ba da amsa ba almuhimmu waɗanda asum in ka diba an faransai ana kiransu burs za ku na ce burs na ƙasa kaza ya tashi burs na ƙasa kaza ya faɗi to su ne al'asrum asalinsu su ne kuɗin da kowa ya bayar don saboda wato a yi abin nan da larabci da aka zo bayani kansu sai an ka ce tutlaku asrumu sharikat wa yuradu biha alhissatu allati yamliku hashariku bangare shine alhissa asalin shi hassa qata arishasa lokacin da malami zai shiga a cikin ajiye sai a ce hissatu ku ai rabon shi ne wanda aka yanka masa to alhissa rabo allati yamliku hashariku wadda wanda ya bada nashi bangare cikin kamfani wanda alawa yayi tarayya da mutane cikin kamfani fi sharikatil musahama a sharika kamfani wanda yake na cikaru cikaru ne wa yumathilu sahmu juz'an min ra'si mali sharika shi wannan cikaru cikarun kowa bada nashi kuɗi yana matsayin wato abin nan dukiya ce jari ne na kamfani ina fata an fahimci ni to wasu kuma malamai ce sun fassara shi wa kama yu'arrafu sahmu bi annahu sakkun yumathilu nasiban ayniyan sakkun wata takarda ce shine sak da sadun ba da sinun ba in an ce sakkun da sinun shine kamar abin da aka buga shi aka kera shi almaskuk amma an ka ce sak takarda ce wadda aka baka an gane ko yumathilu nasiban ainiyan wadda take nuna kana da nasiban rabo ainiyan an tantance shi auna qadiyan ko na kuɗi fi ra'si mali sharika a cikin jarin wato kamfani qabilul littadawul wannan jarin daga ka hannun jari shi suke cewa hannun jari ana iya jujjuya shi ma'ana ana iya yin kasuwanci da shi yuti malikahu wanda shi mai bada shi yana bayar da hukukan khasa yana ba wanda ya bada shi haƙƙi da na daban ma'ana idan ka zuba kuɗinka akwai ɗansu haƙoƙi da ake baka mun fahimci wannan mu maido hankalinmu don mu gane karatun yanzu za ku iske kamfani a ce to wannan kamfanin hannun jari shi ma'ana kuɗin da ke cikin shi waɗanda yake juyawa da su miliyar guda in mun ka ce miliyar guda ai su ne ko mu ce biliyan ɗaya su ne matsayin miliyan dubu ko to sai ka iske ashe mutum dubu ne kowa ya kawo miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya so dubu sai muka haɗa sai muka yi kamfani to yanzu kun ga waɗannan kuɗaɗen su ne za a rinka jujjuyawa a yi kasuwanci da su to shi ne ake kira society ko sharika turawa sun yi nisa cikin wannan shi yasa kuke ganin kamfanin suna yawaita sai ka ada kamfanin mutum guda ne alhali mutum dubu ne an da kamfani ɗaya saboda mu babu da irin wannan tunani galibi mu tunanin mu iyaka mutum dai shirkin nashi saboda kana jin tsoron ka sa kuɗin ka don ɗan afirka ka san da ya ga zawara shi na da kuɗi kuɗi wa ɓanna ga ai eh to kuma su can akwai dokoki an gane ko ma'ana in ka zuba kuɗi zai zama to akwai takardar da za a baka kuma akwai kotu wanda za ta yi shari'a an taɓa dukiyarka mu kuma bauta kotu da ka ba mutum kuɗi ya gaba da su shi kenan in ka ya hime to in kuma ka ya hime lahira ya an faɗu ya baka abin karɓar Allah an gane ko to wannan mun fahimci as-sahm dai a takaici to kayfiyatu ikhraj zakatul asl shin ya za a fitar da zakkar hannun jari ya za a yi malamai sun yi maganganu alal aqalla magana guda hudu ina fata ana fahimta ta magana hudu akwai waɗanda suka fi shahara magana ta farko malamai suka ce za a fitar musu da zakka zakat wujubu zakatul ashum fil ashumi bi hasbi niyyatil a'a wujubu zakatul tijara alal ashum irin yadda ake fitan ma kudin kasuwanci kudi da ake jujjuyawa da su an gane ko da kuma kaya na kasuwanci su ne wato abin nan to haka ne ake fitan ma hannun jari tunda kayan mu na kasuwanci idan shekara ta yi zaka kasa dukiyarka kashi 40 ka ba Allah kashi daya ko ba haka nan bane to su ma waɗannan abubuwan da ke hannunka zaka kasa su kashi 40 ne ka ba Allah kashi daya ma'ana na zuba hannun jari a wani kamfani miliyon 40 shekara ta kewayo ko ba haka ba to yanzu ina da miliyon nawa ina da miliyon 40 sai aka ce a ribar da ta karu a cikin kamfani ka samu miliyon 5 sun zan miliyon nawa miliyon 45 sai in fitar da zakar miliyon 45 mun gane waɗansu malamai suka ce a'a wujubu zakati fil asl wujubu zakati fil aslumi bi hasbi niyyatil musahimi wa naw'iyatus sahabi suka ce a'a su sai da wannan ba a ce irin na kasuwanci ne za a fitar ne da niyyar shi wanda ya zuba hannun jarin sai an hankalta ma niyyarsa da nau'in hannun jarin da ya saka domin hannun jari kala kala ne niyyar da kuma aka sa ita ma dabanci sun ka ce idan ya kasance idan mutum ya ba da hannun jari fa in kanat zira'iyya kamfani ne na noma sai ka zuba hannun jarinka ba a taɓa dukiyar amma ana fitar da abin noma a saya sun ka ce to nan zakkar kayan noma za ka bayar ba za ka bayar da zakka irin ta kuɗi ba don saboda shi kamfanin na noma ne shi ko abin da aka noma mi za a yi zakkar kayan noma za a bayar don mi za ka bar daga kuɗi suka ce to su haka suka tafi wa in kanat sina'iyya in kuma kamfani ne na kere-kere fa zakatuha takunu zakatu tijara min safi arbahiha wato in kamfani ne na kere-kere to ribar da kamfani ya kawo ita ce zaka fitar ma da zakka domin shi wancan yana can ajir shi ne ake juyawa wa in kanat tijariya in ko kamfani ne na kasuwanci to fa inna zakata fi qimatil asmi al sai ka fitar da zakka a cikin su kuɗin gaba daya ma'ana idan kamfani ne na kasuwanci na kuɗi da ake juya kuɗaɗe to nan za ka fitar da kuɗin zakar gaba ɗaya ta dukan dukiya amma in ya zama to a'a kamfani ne na noma to ai shi noman abin da aka noma shi za a fitar ma da zakka su kuɗin suna nan ba juyawa ake da su ba za a sake ɗauka su ne a je a sayo kaya ban sani ko mun fahimta ba to kun ji ra'ayin waɗansu malamai sai kuma waɗansu malamai suka ce a'a su abin da suke gani وجوب الزكاة التجارة في الأسهم سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية وسواء تملكها للاستفادة من ريئها أم للتجارة بها سوكو سوكا تشي ونن ذاك في تبدا زكاة تجارة an gane ko da kuma misali ka mallaki abin a hannunka ko ko ba a mallaka maka shi a hannunka ba saboda cikin hannun jari akwai wanda za a iya cewa ka mallake shi wato ka mallake shi lokacin da kan mallaka ka ba da kudinka ne hannun jari idan allah sa ka samu kudi suka shigo ka su ne za ka fitar ma da zakka amma wannan hannun jarin ba a taba shi am littijaratu biha wasu suka ce a'a shi wannan hannun jari in ka same shi ka same shi ne don kai kasuwanci da shi to wasu suka ce ba a bambantawa kawai dai za a fitar masa da kuɗi ne na zakkar kasuwanci tunda su kuɗin kasuwanci ne ake yi da su ma'ana ba za a bambanta ba shin shi kamfanin idan ya baka kuɗi zai baka kuɗin ne kai kasuwanci da su ma'ana ribar da ya baka za ka yi kasuwanci da ita a'a shin kuɗin ka saka su ne a ajiye su don a yi kasuwanci amma kai baka taɓa su yaya ne za a hankalta ma wannan to sai magana ta hudu waɗansu suka ce wato idan mutum ya bada hannun jari to za a fitar da ita kamar yadda mutane suke fitarwa ina fata an fahimce ni daga dukiyar da ake fitarwa ma'ana kowa yana da dukiya yana fitar ma dukiyarsa zakka haka ne ko ba haka ba kawai ka san hannun jarinka kaza ne sai ka hada shi da dukiyar da ke hannunka sai ka fitar da zakka shi kenan ina da miliyan goma a hannuna na saka hannun jari miliyan goma a wani kamfani sai in hada miliyan ashirin in fitar musu da zakka shi kenan magana ta da ta kare wasu malamai suka ce haka za a yi ina fata an fahimci to wannan shi ne abinda waɗansu malamai suka yi bayani sai magana ta ƙarshe wadda ba sai mun kawo dalilansu ba mai so yana kuma cikin littafin ya ga dalilansu shin wane ne an wajibi ya fitar da zakka kamfani ne zai fitar da zakka hannun jari ko ko mai hannun jari zai fitar malamai suka yi magana maganganu guda biyu waɗansu tafi cewa wajibi ne su kamfani ya fitar da zakka ba kamfani shi zai fitar da zakka waɗansu malamai suka ce a'a wanda ya saka hannun jari su shi da fitar da zakka wanda kuma daga cikin malaman da suka tafi cewa kamfani shine da fitar da zakka akwai wani malami da ake kira a doktor shauƙi shahata da doktor mahmud alfarfur da doktor ahmad majhur da doktor ali alƙura ko alƙaradari kaga sunayen malamai ne na zamani ko ba haka ba daga cikin malamai wadon kan wani sa tsammani kawai muna faɗa ne a baki akwai malamai da suka yi bayani kan wannan akwai wanda tafi cewa wanda suka tafi cewa kuma mai fitar da zakka shi ne mai duke shi ne fitar da zakka ma'ana mai hannun jari waɗanda suka faɗi wannan daga cikin su akwai ad-doktor Siddiq Darir akwai ad-doktor Wahbatu Zuhairi malami ne daga ƙasar Suriya ya rasu Allah ya jika musulmi akwai ad-doktor Hussein Al-Amin da kuma da yawa daga cikin masu bincike sannan kuma majma na karar na fiqh islami sun tafi akan wannan ra'ayin cewa mutum shi zai fitar da zakarsa sannan kuma baitun zakatul kuwaiti baitin zakka na kasar kuwait kusan kuwait akwai baiti na gidan zakka su ma sun tafi akan wannan ra'ayi kenan sun tafi cewa mai dukiya shi zai fitar ma dukiyarsa kusa abin da yasa su waɗancan suka ce idan aka ce ba kamfani zai fitar da zakka ba matsala za a samu da yawan kamfuna babu zakka a kansu domin idan mutum dubu suka kawo miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya suka haɗa suka yi kamfani idan kamfani zai fitar da zaka kun ga wannan duke ta isa a fitar mata da zaka amma da za a ce mai fit da zakar shi ne da fitar mata da zaka to mai miliyan ɗaya zaka ba ta haushe ba kenan kaga babu zaka akan mutum miliyan dubu ba sani ba mu fahimta ba haka siyasa suka ce to su gaskiya kamfani zai fitar amma malamai suke cewa abin da ya fi dai duk da wannan ra'ayi da suka kawo wannan ba hujja ba ce paske sun kabanta wannan da alhulɗa da ake yi wajen kiyo wasu akwai hulɗa idan dabbobi suna kiyo wuri ɗaya idan yan arar da ba su su kai zakka ba in suna kiyo wuri ɗaya makiyayi ɗaya za a da su a fitar musu da zakka duk da yake akwai sabani hanafiya sun saba ma jamhur mas'ala ce tana buƙatar mai ci suka ce to ai wannan shi ma irin sani ai kuɗi ne su ma ake haɗawa suna iya ba da zakka amma ra'ayin da majma na fiqhil islami ya tafi akan sa shine mutum shine zai fitar masa kansa da zakka domin shine Allah ya dora ma nauyin ya fitar da zakka a cikin dukiyarsa ba sani ko mun fahimta ba sun ka ce amma akwai hali guda hudu waɗanda suke sawar kamfani zai iya fitar da zakka hali guda nawa guda hudu hali na farko idan ya zamanto an faɗa cikin dokokin kamfani cewa kafin ka zuba kudadenka kamfani shi ne mai fitar da zakka na dukiya kai yadda ka sa hannu magana ta rubuta ƙari suka ce abu na biyu an gane ko a'a a samu an ba a tabbatar da wannan dokar ba amma cikin kamfanin wata shekara ana nan ana nan sai kamfani ya fito doka to kamfani shi zai rinka fitar da zakka idan mutum ya yarda in mutum bai yarda ba za a sai da hannun jari shi ko sai da hannun jari shi domin kamfani shine zai fitar da zakka sai kowa ce ya amince magana ta kare kaga in baka amince ba sai ka janye kudin ka abu na uku suka ce idan ya zama to gwamnati ce ta fiddo doka ta ce to daga yanzu kamfuna su za su fitar da zakka saboda wani bi idan aka bari mutane suna fitar da zakka ita gwamnati ba ta san nawa ake fitarwa ba haka ne ko ba haka ba to a wurin da akwai gwamnati ta musulunci to gara a bayar da wannan zakka a hannun gwamnati don ta yi aikin jama'a amma wurin da ba a kula inda zai kasance ma dukiyar ta kasa ma an wasa shi ta to dai an ka ce kamfuna su kai zakka su a gwamnati kaga an ƙara lalacewa gara mai kuɗi shi na ungo su ya san wannan mabukaci da wannan mabukaci ne taimaka musu eh an kamar su ga kuɗin wani sai ya taimaka karuwa vewit karuwa ta yi an bar shi shine zai kula da zakka tunda akwai kun yanzu irin kasar su Saudiya irin su Kuwait akwai minister ta zakka to kaga an ɗauki kuɗi an ba wani miliyan hamsin na zakkan mutane ba kun yi mutane a ƙauye shi ko yana da wata karuwa ta nan birni ita ko tana son vewit kaga sai sai mata vewit ya halaka mutane to ai an ka ce mutane kuɗin zakka na wajen shi wani da kawai zai zakuwa ya sa Allah ya kashe shi a yau kudin mutane ka bada su da karuwa wani da sa'adar Allah ya sani ka au to shine sharadi na uku ko ko au fawwada musahimu sharika bi ikhraj zakati asbuhi ko ko mai dukiyar ya ce ma kamfani to ni yanzu kamfanin na bar maka fitar da zakka idan lokaci ya kawai ka fitar shikenan to waɗanda hali su ne guda hudu waɗanda suke ganin mutum na iya wato kamfani yana iya fitar da zakka wannan shine takaitaccen bayani akan wannan wato mas'ala sai kuma gobe idan Allah ya kaddara muna cikin masu rayuwa insha Allah ta'ala za mu zo mu ƙara doka akan mas'aloli na zakka da zamani kuma ba boye boye bane sunan littafin nawazilu zakka dirasatun fiqhiyatun tahsiliyatun li mustajiddati zakka ad-doktor Abdullah bin Mansur al-Hufaili mai so ya duba kuma akwai shi internet kuma ka tura Saudiya a sayo maka a can ne siyo shi a wata maktaba a Riyadh ina ganin maktabatu tadmuriya ce wallahu ta'ala a'lam malamin kun tafsiri la taqum fihi abada amin لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أ- ahaq
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
na'am kamar yadda al'ada ta gabata yadda muke gudanar da tafsiri kuma muke ma 'yan uwa bayani shine cewa muna farawa ne da fassara kalimomi ɗaya bayan ɗaya haka ne ko ba haka ba abu na biyu sai mu zo mu ga asbabun nuzul ko ilmul munasaba a jiya mun fassara ɗaiɗaikun kalimomi kamar da yazo cikin jalali kiran ba za mu koma can ba yanzu ina za mu tashi za mu komo zuwa ga almunasabatu bainal ayat wanda ilimi ne mu ba shi muhimmanci kwarai da gaske saboda yanzu turawa suna tsaye suna nuna alkur'ani littafi ne wanda a hargitse babu alaka tsakankanin ayoyin shi ana tsakan wannan maudu'i sai a zo wannan maudu'i kaga wannan suna son su yi suka zuwa ga alkur'ani ko ba haka nan bane to amma idan muka duba la taqum fihi abada ko ba haka nan bane wato aya ce tana da alaka da ayar da ta gabata waɗansu mutane da suka je suka yi masallaci an gane ko waɗanda wannan masallacin an yi shi ne ba don Allah ba an yi shi ne don wata manufa ta duniya dama haka ne al'ada ta mutane ta ce waɗanda ba sa jin tsoron Allah to tun da an yi wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya faɗi masallacin ba na gaskiya bane shi ko duk masallacin da ba na gaskiya bane ya halatta ka san masallaci ba na Allah bane kai sallah a cikin shi bai yi ba sai Allah ce la taqum fihi abada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka tsayo a cikin wannan masallaci kakka tsayo a cikin wannan masallaci ibnu kathir da yazo wannan wuri sai ce la taqum fihi abinda ake nufi kakka tsayo ma'ana kakkai sallah don an ce la taqum kakkai tsayi da zai ce ma la taqum yake nufi kakkai tsayi ko ba ka bane a to amma kuma ai ba tsayi ake nufi ba kada kai sallah a cikin shi ake nufi mun gane ko saboda in ba malamai kana bibiyar nassi ba ba za ka fahimci me ake nufi ba yace na Allahu nahyun min Allah li rasulillahi li rasulillahi sallallahu li rasul li rasulina an gane ko wato nahyun min Allah hani na daga Allah lir rasuli ga manzo sallallahu alaihi wasallam wal ummati da kuma al umma tabaul lahu fi dhalika ma'ana za ta bi shi ma'ana ita ma za ta yi koyi da shi an an ya kuma fihi kenan na hayun ne an an ya kuma fihi Allah ya hana shi ya tsayo a ciki ay yusalli fihi abadan yayi sallah a cikin wannan masallaci thumma hassahu ala salati sannan Allah ya kwadaitar da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi sallah bi masjidi quba a masallacin quba alladhi ussisa wanda aka gina min awwali yawmi bina'ihi tun daga ranar farkon ranar da aka gina shi ala taqwa akan jin tsoron Allah wa hiya ta'atullah ita ko taqwa ita ce da'ar Allah wa ta'atu rasulih da da'ar manzonsa shikenan to kaga wannan shine abin da ake nufi yace wa jam'an li kalimatil mu'minina kuma an yi wannan masallaci akan hada kalimar mu'minai ba dan a rarraba su ba shi ko wancan don a rarraba su wa ma'aqilan shi kuma wannan masallaci ne wanda an kai akan takawa ma'aqil ma'ana kace mahar hada an gane ko shine ma'aqil kamar wurin da ake daure abu wa maw'in kuma da makoma makoma an gane ko lil islami ga musulmi wa ahlihi da kuma ma'abuta musulunci ma'ana masjidu quba yana matsayin kishiyar masjidu quba duk abin da an ka yi masjid rara dan shi to bi mafhumil mukhalafa shi ko masjid quba dan kishe shi aka yi wallazina ittakhadhu masjidan diraran sun yi masallaci don su cutar da musulmi to shi ko wannan an yi shi ne don amfani musulmi wa kufran sun yi wannan don su tabbatar da kafirci an yi masallacin quba don a tabbatar da imani wa irsad wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina an yi wancan masallaci don a rarraba hankulan mu'minai shi ko an yi masallacin quba don a hada kan mu'minai wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu an yi wancan masallaci don ya zamanto mafaka ga waɗanda suka isa su yaƙi Allah ko sun yaƙi Allah ko suke da niyyar yaƙa Allah da manzo shi ko masallacin Quba an yi shi ne don waɗanda suka shirya taimakon addinin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafhumul mukhalafa kenan ina fata ana fahimta ta da haka zaka fahimci karatu to da an ka ce an hani manzo kuma al'ummar sa tabaul lahu wannan ka'ida ce usuliya sai ka gane ta idan Allah ya umurci manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to al'umma sa ta shigo ciki idan kuma Allah ya umurci al'umma to shi ma ya shigo ciki sai in an samu dalilin da zai fitar da manzo ko an samu dalilin da zai fitar da al'umma kaga la taqum fihi abada wa aka hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wani ce to ai annabi kai aka hana mu ya kamata mu je can mu yi sallah kaga a a tunda an ka hana annabi kai in kana da hankali kai ba kamata ka bari wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan an ce kai yi makafirai da munafikai sallah kai kana zuwa ka ce kai ma wani kafiri sallah ko munafiki ba ba a yi haka amma wani lokaci saboda akwai envelope kaga akwai matsala shi yasa zaka iske yanzu nan wani babban kirista ya mutu yana da babban matsayi a sai a ce wai a zo a yi min sallah sallah bi za a yi a yan uwan shi na addini shi su yi masa sallah wannan shine ka'ida amma yanzu malamai su ba su abinci irin wannan tun da yana da babban post za ka yi shekaru da ta tsaye a ce a yi min sallah sai a kira yi malamai su yi min sallah da wani dalili a wallahi ba a yi min sallah in ka amshi wannan envelope wallahi ka sai ka ce to ai mallan annabi an kace ni ko ba annabi bane ka ba da amsa ranar tashi alkiyama abinda Allah ya hada annabi kai da kace kai to kai wace daraja kake da ita ta kai ta annabi ya kamata mu san ciwon kanmu ko ko kirista ya mutu a nan Niger sai kaga an samu cikin gidan tirin Niger Niger wai akwai wata wakaran da ake sawa Muhammada mutane suna kaza kuma ka sa Muhammada shi wanda bai imani da Muhammada ba kuma ka sa mai Muhammada a sa mai haleluya eh wanda shi ne ka'ida wanda ita ce ka'ida abin da ya zaba maka shi na ba shi haleluya ya zaba to kana sa mai Muhammada eh ba sa mai Muhammada don shi wannan ba shi ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce gaskiya kuma ba wai bambanci bane ko sonce mutunci a'a wannan ita ce ka'ida makabartar su daban tamu daban ko ba karan bane wanda ya zabi kristanci a sallar kristoci wanda ya zabi musulunci a sallar musulmi ko ba karan bane sannan kuma wanda ya zabi kristanci in ya mutu a sa mai haleluya irin waƙoƙin da suke yi yadda ake kawo waɗansu suna da hausa baturi ya koyi hausa ya koya ma 'ya'yanmu shirka muna ji cikin coci da waɗanda ga zuwa don saboda sun ɗauki addinin addini ne da waɗanda suke zuwa don saboda ana samun kuɗi ana rabon buhuwan haci akwai 'yan mata kasan coci irin irin sallar gata ta jahiliya ta larabawan quraish wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallah ta akai ana tabi ana rawa su ma kaga kristanci da ba akwai shi ina fata an fice ni sai ka iska to yanzu ƴaƴan musulmi na nan Niger musamman sai ga mutun ya tahi ya shiga cikin coci shi wa musulmi na amma saboda ya yana ji ana kada ganga akwai ƴan mata na kristoci da ke soyayya da su sai shi ma hukunci da an gane shi sai a ce a lahiya launa shi ba ku shekayar da ce a kayar kiristanci ce wiwi shi kira sace ko shiru ko kuma 'ya'yan musulmi da ke tahiya turai da amerika da waɗanda ke tahiya ƙasashen gwarawa da 'yan arewacin najeriya da ke tahiya kudu sai ga suna zuwa coci ba don sun yarda da addinin ba wai suna son aje ne saboda a cashe tare da 'yan mata tun da can ba wanda ya san abin da suke aikatawa sai allah yi kenan kaga mutum bakin flash tare da arniya wani yana ce mata shiya da kiristanci in an ka zo bakin flash shi na rungume da arniya saboda su can ma in mace ba ta haihu ba ta kawo da ai ba ta zama mace ba saboda ba mai auren ta ba a yi tasdil ɗinta ba sai ka ji ya ce mata onun da juzi onun da juzi wai wai ya yare da kiristanci su je can ana waka cikin coci ana kada kugga ana jin daɗi yanzu da kiɗi da shan giya da kada kugga da rungumen mata kuma za a ce aljanna ake nema subhanallah sai kaga an koya ma yara suna nan lokacin da muna jin sauran cococi in mun biya muna yara bature ya zo ana kaɗa mai ganga yana koya ma mutane da hausa ma suna koyo sai kaji ana kiran yesu yesu sunanka da dadi shine wanda ya mutu saboda duka mutane kaji tausayin bayi kada su samu tsira wallahi tun ina yaro yalla ba wuce shekara bakwai zuwa takwas bane har da taurin wani wato da haka musulunci daban ƙarya daban in kana bin Allah ka bi Allah eh ka sha wahala in ka bi Allah Allah zai jaraba ka in baka bi Allah ba Allah zai jaraba ka a Niger akwai hospital a France akwai hospital a America akwai hospital akwai cancer Niger akwai cancer America akwai cancer France akwai talakawa Niger akwai talakawa America akwai talakawa Faransa ana mutuwa Niger ana mutuwa Faransa ana mutuwa America ka yarda ka bi Allah in ya jarrabe ka da mai daɗi ka gode mishi in ya jarrabe ka da mai wuya ka yi haƙuri kan ƙibin Allah ka kahirce kuma Allah ya tura ma bala'i ba ruwan Allah sai ya jarrabe ka ko ka yi imani ko ka yi imani duk dai allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala duk kafircin fir'auna da ce shi Allah ne ba daɗi kullum Allah ya bashi ba Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna bisinin wa nafsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun sannan Allah ce fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين mutanen maka da suka kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki imani da shi Allah ya turo musu yunwa dan haka ko kafircewa kai ba shine kullun dadi da kaci ba wallahi sai ka shiga bala'i gara ma ka bi Allah wannan ita ce gaskiya babu wani da ɗaya Allah ya gane da mu to dan haka dai an hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'ummar sa taba'un lahu kuma da al'ummar sa aka hana to shi ma taba'un laha kenan in an ka umurci annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ko aka hane shi da abu al'ummar sa ta shigo sai in an samu dalilin da ya fitar da al'ummar in an ka umurci al'ummar sa ko aka hane ta shi ma ya shigo sai in an samu dalili na hususiyya mun gane wannan shi yasa da wannan zaka samu samun mas'aloli sun yi mas'ala dubu cikin alkur'ani duk kana fitar da wannan Allah ce fanki huma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a ba mata hudu aka ce mu yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce da mata tara sai a ce to umurnin ya shafe shi amma yana da khususiyya shi an halatta mishi ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka banati amlika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga ka samu tafsis mun gane da kyau shi yasa karatu dole sai an san ka'idodin ilimi to don haka dai la ta fihi abada kai annabi sallallahu alaihi wasallam kakka tsayu a cikin wannan masallaci malaman da suke kawo asbabun nuzul tunda mun kawo almunasabat an gane ko la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa la masjidun tabbas malaman nahwu masu nahau da larabci sun yi saɓani akan wannan lamu sun yi saɓani akan wannan lamun waɗansu daga cikin malaman nahau suka tafi cewa wannan lamun sunanta lamu libtida'i mubtada su mun san mubtada ko to ana ƙara mai lamun kaga in ni ce muhammadun jalisun muhammadu yana mi yana zaune to in na ga dama ina so in yi ta'kid sai in ce la muhammadun jalisun sai in inna ta shiga sai lamun din ta gudu sai ta koma can sai ka ce inna muhammadan la jalisu to la masjidun wasu ka ce lamun ibtida'i ta tabbas masallaci usisa ala taqwa waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a allamu lamul muwatti'a lil qasam lamun ce mai shimfiɗa ta rantsuwa asalinta wallahi la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an takuma fihi kaga kai baka san lamun nawa akwai ba lamun baka san ma'ana nawa gare ta ba ka zo kaji an ce lamun kawai ka zo ka wuce ka diba cikin wani littafi sunansa mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib lamun tana da ma'ana ɗai ɗai ɗai sun kai ma'ana guda 36 ko 32 ne in ban manta ba ko ma cikin littafin ka gani ba ni ne ni faɗa ba na faɗa ba littafin la masjidun to tabbas masallaci ussisa ala taqwa wanda aka gina shi akan taqwa akan tsoron Allah min awwali yawmin wagga min sunanta min libtida'il ghaya zamaniyya tun daga farkon yinin amma malaman kufa cikin malaman da sun kai da wannan malaman basar ba su da wannan ba su ba su da akwai min libtida'il ghaya zamaniyya ba su wajen su la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ai min ta'sisi awwal yawmi tun daga ginin ranar farko su su yadda da akwai lamul ibtida al-ghaya az-zamaniyya ba malaman basra na nahwu ba malaman kufa ba amma malaman kufa sun tafi akan haka min awwal yawmin tun daga ranar farko wannan yini a haqqu an taquma fihi wannan masallacin shi yafi cancanta ka tsayo a cikin shi shi yafi mi cancanta a tsayu a cikin shi to kaga wannan a haqqu yafi cancanta ko ba ka bari shine a haƙƙo ko haƙƙon gaskiya a haƙƙo ya fi cancanta ko ba ka bari to amma nan kaji ana cewa alhaqqu ahqqu an yuttaba gaskiya ita ce cancanta abi da ko ba haka nan bane to nan ba haka ake nufi ba masallacin da aka gina akan takawa shi ya cancanci ka tsayo a cikin shi dan wancan masallaci Allah ce la ta kunfi Allah bai hana ka ka tsayu cikin wancan masallaci kuma ya ce ma wancan ya fi kenan ya kamata kuma wancan ma kana iya zuwa a'a wanda ya cancanta nan ismu tafdil maslubul afdaliya a sunanai rike da kyau maslubul afdaliya ba ana nufin sun yi tarayya ba dan asalin a haƙƙu wannan ya cancanta wannan ya cancanta sai a hada sai wannan ya fi cancanta ahsan wannan yana da kyau wannan yana da kyau sai wannan ya fi wannan kyau sai a ce wannan ya fi wannan ko ba ka da bane afdal wannan yana da falala wannan yana da falala sai wannan ya fi wannan sai a ce wannan ya fi falala to nan ba irin shi bane na a haƙƙu wannan shine ya cancanta bi ma'ana haƙiƙun an ta kuma fi don masallacin munafici masallacin da za a yakar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai cancanta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla a cikin shi mun gane wannan da wannan zaka iya fita cikin masaloli da dama cikin Qur'ani yana da yawa kaga Allah subhanahu wataala yake bamu labarin kissa annabi Lut inda ƴaƴansa wato lokacin da mutanen su suka zo Allah ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi ha'ula'i banati hunna atharu lakum yace ya ku ya ku mutane na ga ƴaƴana nan hunna atharu lakum su suka bi su suka fi tsarki atharu ko ba shi bane bai ce hunna tahiratul lakum ba to kenan ya halatta luwadi tunda in mata sun fi tsarki kenan kato yana da tsarki a'a hunna atharu lakum hunna tahiratul lakum shi da nake nufi maslubul afdaliyya ne cikin qur'ani akwai shi shi yasa malamai in za su jarraba ka sai su kama irin wannan sai a ce fasara wala masjidul usisa ala taqwa min awwal yawmin haqq sai ta sai kai ga larabci ka san wani ne ke larabci sai sai a haqqu shi ya fi cancanta sai a ce ha ha ha bai gane karatu ba a haqqu shi ya cancanta an taquma fihi ka tsayo a cikin sa mun ji wannan da kyau to a nan akwai matsaloli da dama da ya kamata mu kawo kan masjid amma lokaci ba zai bamu dama ba abu na farko a cikin majallatu tadabbur kuna ji ina faɗin wannan majalla a wato a juz'in ta na tara a shafi na 64 sun kawo bayani karkashin wato waɗannan ayoyin tun daga wallazi na takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqa da suka zo wajen wallazi na takhadu sun kace yu'arrafu al-musnadu ilayhi ana arrafa almusnadu ilaihi in an ce almusnadu ilaihi shine wanda za a danganta kamar matsayin mubtada shine musnadu ilaihi bil mawsuliyati li aghrad saboda dalilai an gane ko ma'ana allazi da allazina da allati da allati ba ana kamar sila ba to ai ta'rifin shi za ta yi tunda in ce allazi wanda allazina wadanda to sai aka yi kaga ba a yi tarifin shi ba amma da an ka ce allazina takhadhu masjidan diraran shine maksudin da yasa an ka kawo wannan sura din yace li agradin minha at-tanbihu ala khata'i ghayr al-mukhatab dan a nuna maka wannan wanda an ka kawo ma sila shi ma'ana abin da yazo baya nuna maka kuskuren wannan mutumin ba sani ko mun fahimta ba ma'ana da Allah ce wallazina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl to da an ka karanta ya ce ƙuri'at alladina akwai mun faɗa wanda sun karanta da alladina imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir wal istinafi akwai wanda sun karanta walladina takhadhu yace wal ismul mawsul musnadun ilayhi wa fi silatihi ish'arun bi khata'il mawsul da an ka ce ittakhadhu masjidan dirara ya nuna kuskure suka yi to shi yasa kullu in ka ga allazi da allazina idan ya zo cikin qur'ani in ya maimaita su dubu akwai dalilin wato dalilin da yasa aka faɗi wannan allazina shine abin da zai zo bayan shi kuma shi da ya nuna maka cancantan mutumin abin nan amma ba mu hankalta mishi shi ne suke ce ma wajhu bina'il khabar ko ko at-ta'lil bari baka misali don ka gani innal ladina amanu wa amilu salihati sai mi kanat lahum jannatul firdausi nuzula mi yasa kanat lahum jannatul firdausi nuzula li'annahum amanu wa amilu salihati innal ladina kafaru سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لماذا لا يؤمنون لأنهم بسبب كفرهم شكرا to haka duk cikin qur'ani in kaga allazi allazi allazi kaga wani abu ya zo sai nuna maka allazina takhadhu masjidan diraran sun rike masallaci don cutar da addini bai dace a zarge su ba ya kamata a zarge su ko ba haka nan bane wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna jaa bis sidqi ya cancanci a bishi don ya zo da gaskiya mun gane wannan to sai imamu suyuti a cikin al'iklil fi istinbat tanzil saboda waɗanda ayoyin ba za mu yi musu fassarar gaugawa ba waɗannan ayoyin da imamu suyuti ya zo a cikin al'iklil fi istinbat tanzil yace wallazina ittakhadhu masjidan diraran ila qawlihi la taqum fihi abada fihi an-nahyu 'anis salati fi masajidin buniyat riya'an wa sum'atan istinbadin da za a yi anan akwai hani akan mutum ya yi sallah a masallacin da an ka gina riya an don riya wa sum'atan kuma dan neman suna shine sum'a dan saboda talan za a ji ka qauluhu ta'ala da inda Allah ya ce qauluhu ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu an gane ko yace to fassara fi hadisi ibn khuzaima an fassara cikin hadisi na ko fassara kenan ko fassara manzo ya fassara wa fi wa fi hadisi ibn khuzaima a cikin hadisi na ibn khuzaima wa ghayruhu da wani sa bil istinja'i bil ma ana nufin da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ana nufin idan suka yi kashi ko fitsari za su wanke da ruwa yace to wa fi hadisi al bazzar ya zo cikin hadisi na Imam al-Bazzar an gane ko Imam Bazzar ya kawo bil jam'i bainal ma'i wal hajar shine an fassara shi da mi da haɗi tsakanin ruwa da kuma wato duwatsu ma'ana za su sa duwatsu in sun kare sannan su yi sannan sai sai sai sai su wanki to kun ga wannan abu ne wanda malamai suna yawan kawo shi haka ne ko ba haka ba amma wannan asarkin bai inganta wanda ya ce ana haɗawa tsakanin wannan da wannan malamai suka ce bai inganta ba daga cikin waɗanda suka yi tahqiqi suka tabbatar da bai inganta ba sun ka ce imamul bazzar ya kawo shi kama cikin yadda zo cikin tafsiri ibnu kathir sannan kuma ya zo cikin abin da ya ce wa hada isnadun da'if isnadi ne da'ifi fihi muhammad bin abdul aziz wa huwa da'ifun wanzur majma' az-zawaid kaga wannan ya nuna hadisi ne wanda yake mai rauni wa ya faɗa nan imam suyuti ne kawo cikin iklil fi istinbat at-tanzil mai tahqiqin wannan littafi sheikh mustafa al-adawi sai ya kawo wannan ibnu kathir da ya zo a nan shi ma sai ya nuna hadisi ne karara dan ga ibnu kasir kinan tare da mu kinan ba sai mun ja dogo abin nan ba da yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ibnu kasir yace da imam al-bazzar ya kawo kad qala al-hafiz abubakar al-bazzar sai yace qala nazalat hadhihi al-aya fi ahli quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin fasalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqalu inna nutbi'u al-hijarata al-ma'a rawahu al-bazzar bazzar ya rawaito shi yace thumma qala tafarrada bihi muhammad ibn abd al-aziz al-zuhri wa lam yarwi anhu siwa ibnihi qultu ibn kathir yace nitti wa inna ma zakartuhu bi hadha al-lafz abin da yasa kawo wanga hadisi da wannan lafazi saboda hadisan sun zo wasu sun nuna sun yi da ruwa kawai wadansu sun nuna sun hada ruwa da duwatsu ko ba kana bane yace to ni kama kashi ne annahu mashhurun bainal fuqaha wanga hadisi ya shahara wajen malaman fiqhu wa lam ya'rifu kathirun min al-muhaddithina amma malaman hadisi da yawa busan wanga hadisi ba almutaakhirin da waɗanda sun ka zo ƙarshe na malaman hadisi ko kuma malaman hadisi na da suka zo a ƙarshe au kullum yace ka duk malaman hadisi ba busan wanga hadisi ko busan shi ba kenan cewa ana hada dutsi da ruwa wannan bai tabbata a hadisi ba hadisi guda aka samu kuma da'ifi ne shi kenan magana ta ƙari amma ya shahara wajen ya shahara wajen malaman fiqh shi yasa duk fiqh wanda ba a gina shi akan fahimta hadisi ba kuma ba a gane hadisi ba to yana da wahala fiqhun ne ya kai labarin ina fata na fahimta ta dole sai ya zama to al fiqh ma al hadith thubutu nafs thumma thubutu dalala sannan as-salamatu min al mu'arif sannan hukunci ya tabbata mun ji wannan da kyau to dan haka cewa ana hada ruwa da duwatsu ya zo cikin hadisi bai inganta ba amma wankewa da ruwan shi ya tabbata mun ji wannan ko to sai an ka ce la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu akwai mazaje da suke son su tsarkaka ko ba haka nan bane akwai mazaje da suke son su daukaka menene sanadiyyar saukar wannan aya in muka diba cikin al-isti'ab fi bayanin asbab sun kawo athar guda goma sha hudu wajen fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to yanka kawo sha hudu za ka gaji ko ba za ka gaji ba yanzu an ce sabbin nuzul goma sha hudu ne in mun ce mu karanta su lokaci bai kare kuma zai kare mu yanzu lokaci zai kare muna amma in ka san yadda ake mu'amala da su ka'idodi shi yasa wallahi wanda ya gane ka'ida ta ilimi za ka yi bayani na awa bakwai cikin minti goma ko sha biyar ya bayani da za a gane wa kai ba gane naka ba kuna ji na yanzu mun ce sha hudu ne ko yanzu in mun ce mu karanta sha hudu lokacin yana karya ko bai karewa to bari ku shi sai mu ce waɗannan asar guda goma sha hudu shidda suka inganta cikinsu takwas musu inganta ba kaga tun yanzu mun kari ko ba haka nan bane eh na dai kenan to cikin shiddan da suka inganta ba sai kuma funta ba in duk ma'ana guda suke dauke da su idan mun dauki guda ya isa ba sani ko mun fahimta ba shi yasa wani sai ya dauko bayani ya karanta hadisi goma sai wani zai ce a'a duk hadisan nan suna magana akan wajibcin abu kaza da hadisi na wane da na wane da wane da wane da wane da wane sun nuna wajibcin kaza hadisi na wane yana cikin wuri kaza na wane yana cikin wuri kaza na wane yana cikin kaza kai ko sai ka dauko su duk suka ce sai ka karanta su ya kare da kai ta'silul mas'ala yana da muhimmanci ta'silul masail ta'silul afkar abu ne mai sauƙaƙa maka lokaci asar goma sha hudu shidda ba su inganta ba waɗanda sun ka inganta ga na farko asar ne na uwayin bin sa'ida al'ansari an gane ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atahu shi uwayin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu fi masjid quba fa qala inna Allah tabaaraka wa ta'ala qad ahsana alaykum as-salaa fi at-tahur fi qissati masjidikum fama hadha at-tahur alladhi وتتطهرون به كنا قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسل shikenan sun kace suna da makwabta da yahudawa suna wankewa kun ga ashe can da madina galibi wankewa da ruwa bai shahara ina fata fahimci ni amma da ya zama to yahuda suna yi kuma yahudawan su abdullahi bin salam ne mutane ne na gari kaga koyi da ba yahudi a cikin abin da addini ya yarda shi ba matsala bane mun gane wannan to wannan asar ya inganta asar na biyu na abu ayyub al-ansari ne da jabir ibn abdullah da anas bin malik wannan asar bai inganta ba asar na uku na abdullahi bin abbas wanda yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ya nabi Allah ma kharaja minna rajulun wal imra'atun min al-gha'ib illa ghasala duburahu aw maq'adatahu duburahu sun kace mutum sai ya wanke duburarsa au maq'adatahu maq'adatahu ita ce duburar domin ka'ada ya zamna maq'ad gabar da ake zamnawa da ita amma wannan asar bai inganta ba sannan kuma akwai asar na Abdullahi ibn Salam shi wannan ya inganta shi ma dai duk magana fa qalu ya rasulullah inna najiduhu maktuban alaina da an ka tambaye su Abdullahi ibn Salam bayan an tambaye ansa sai ce muna da shi rubuce fit tawrati a cikin at-taura al-istinja'u bil ma kaga shi at-taura ma ta nuna ana wankewa kuma wannan asar hasan ne sahihun ne lighairihi sannan akwai hadisi na abi umama ko asar na abi umama bai inganta ba akwai asar na imamu sha'bi shi ma sahihun lighairihi na ya nuna akan mi akan ansar ne wannan aya ta sabka akwai asar na ja'far shi kuma sahihun lighairihi ne da yace nazalat fi ahli quba sannan akwai asar na ata bai inganta ba akwai asar na hasan sahihun lighairihi na al-hasan al-basri ba hasan wancan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akwai asar na khuzaimah bin thabit bai inganta ba akwai asar na abi ayyub al-ansari bai inganta ba akwai asar na yahya bin sahal al-ansari shi kuma wannan malamai sun tsaya dan ba a samu sanadinsa ba ina fata an fahimci kun ga asar ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai kusan guda goma sha hudu amma dukkansu da waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba sun nuna ta sabka akan ansa kenan waɗancan ko da ba su inganta ba ma'anar dai akan ansar ta sabka mun gane ko ba mu gane shi yasa karatu bai yi da son rai sai da hujja da ka'ida mun fahimci wannan to fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu akwai mazaje da suke son tsarkaka nan ya kawo rijal ba wai maza ɗaya ba har da matansu suna da wannan ɗabi'a ina fata an fahimci ni ma'ana da an kawo mazan saboda ana zancen zuwa masallaci ne kuma zuwa masallaci wajibi ne akan maza ba akan mata ba yuhibbuna an yatatahharu suna son su tsarkaka tsarkaka an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma subhanahu wataala yana son masu masu yin tsarki haka ne ko ba ka da bari kaga sai ka dauki ayoyi duk waɗanda an ka ce Allah yana son su sai ka tattaro su cikin Qur'ani wallahu yuhibb wallahu yuhibb wallahu yuhibb kaga ka same su sai ka gane ashe ga abubuwan da Allah yake so in an ka waɗanda Allah baya so wallahu la yuhibbu adh-dhalimin wallahu la yuhibbu wallahu la yuhibbu inna Allah la yuhibbu dukka cire su wato da abin da Allah yake so da abin da Allah baya so in kai haka don mi don ka samu aljanna in kana son mutum ku tai tare da shi ai sai ka so abin da yake so ko ka ki abin da yake ki ko to tunda wallahu la yuhibbu la yuhibbu kuma kana son aljanna sai ka bi waɗannan duk waɗanda la yuhibbu la yuhibbu din nan ka ketare su ka nisanci wannan duk abin da aka ce Allah yana so Allah yana so sai ka siffantu da shi don ka samu aljanna amma in ka siffantu da abin da Allah baya so kuma ka kiyan abin da Allah yake so zaka shiga aljanna wanda ba zai taba yiwuwa ba ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hada la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti wannan ka'ida ce idan muka duba akwai asar na abul aliya ibnu kathir ya kawo shi wannan naso in kawo shi ne saboda muhimmancin shi inda Allah ce yuhibbul mutahhirina yace inna at-tahura inna at-tahura bil ma tsarkaka da ruwa yace la hasanun abu ne mai kyau yace walakinna an gane ko al walakinnahumul mutahhiruna min adh-dhunub tsarki wanda ake nufi tsarki da gari daga zunubi nan ba ya kore ma'anar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabe su ba su mutanen Quba kafin Allah ya yabe su suna da suna tsarkake duburarsu da ruwa Allah ya san suna da imani shi yasa in ana zancen tsarki mu dawo na nan ga don ga matsala ce da ta shafi duniya tsarki kala biyu ne akwai tsarkin zuciya akwai tsarkin jiki babban abin da ake so tsarkin zuciya da an ka ce wasu ya baka fatahir ka tsarkake ni tsuwafinka wasu malamai suka ce a'a siyabinan zuciya ake nufi wani lokacin wasu larabawa kamar mu'allaka ta ibnu umar al-qais yake cewa fasulli fasulli siyabi min siyabi kitan su sun ka ce nan kalba ake nufi muna buƙatar yanzu duniya tsarkin zukata ne ba tsarkin sutura yanzu sutura tana da yawa akwai omu akwai mi akwai mi za a wanke kaya a wanke sutura a shiga mota mai kyau ba ba ka da bane kaga mutum tsab amma zuciyarsa ba ta da kyau dan da tsarkin jiki shine ake bukata da turawan america da na faransa da na ingila sun fi musawa kaya masu kyau ko ba ka da bane sai kaga aran mana yadi na jika na dala 150 ko ba ka da bane amma wannan ya haddace qur'ani wanda bai haddace qur'ani ba yaya wani ne ke da tsarki shine matsalar mu yanzu tsarkin jiki mun fi daukar sa da muhimmanci bisa ga tsarkin zuciya shi muke cikin matsala shi yasa yan kowan nayin yanzu suka cin karansu babu baka saboda sun fi kowa sawa kaya masu kyau maciya amana mutum a bashi matsayi ya zalunci mutane inda ya sa sutura mai kyau to shine annabi kai mai zuwa ka sa kayanka waɗanda ba su da tsada da an kalle ka sai ce kayan wancan matsayaci ne bai da kuɗi to bai da shina matsayaci bai ci da kowa ba ai yafi wanda ya ɗauki dukiyar mutane ya shiga mota da ita gida gidan shi idal mar'u lam yudnis min al-lu'mi irdahu fa kullu rida'in yartadihi jamilu wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi daymaha fa laysa ila husni thana'i sabil kaji sai ce idal mar'u lam yudnis min al-lu'm irdahu in dai mutum bai bata mutuncin shi ba da abinda za a zage shi je mu na abu yace fa kullu rida'in yartadihi jamil duk sutura da za ta mishi kyawu in baka ci kudin kowa ba sai ka sa sutura ta jika shikenan kana da matsala baka da matsala yace wa in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi daymaha in mutum bai hana rayuwar shi zalunci ba ad-daym shine zalunci yace to fa laysa ila husni thalathi sabil mutum ne aka ba shi dukiyar mutane sai ɗibi miliyar ɗaya ko mace miliyan ɗaya sai siyo gezna ya yi kumfuli na jika ɗari uku sai ya shiga wannan suturar za ta mishi kyawu da ya biya ake caka wancan dukiyar jama'a ce ke ɗauke da ita kaga ashe wannan ba ta yi amfani ba mun gane wannan da haka mu koma matsarkin zuciya akwai wanda yana da tsarkin zuciya yana da tsarkin jiki ko ba karan bane shi aka fi so akwai wanda yana da tsarkin zuciya amma bai da tsarkin jiki sai ya je ya wanka ya wanke suturarsa ko ba karan bane akwai wanda yana da tsarkin jiki amma bai da tsarkin zuciya kafiri akwai kuma wanda bai da tsarkin zuciya bai da tsarkin jiki kafiri mai dauda Allah kai mu da tsari la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah yana son masu tsarkaka dan haka Allah ya sanya mu masu tsarkin zuciya da kuma tsarkin sutura da kuma na alwallaki nan da da wanka amma da mu je aya ta gaba afaman assasa bunyana amin
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان sai ka saki dubu amin أفمن أسس ku bar shi ba yake akwai kira a haka nan mamuna afaman assasa أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين na'am kamar yadda mun ka sani muna fassara ɗaiɗaikun kalimomi shine abin da muke farawa da shi ko ba karan bane kun ji alaran ya ce afa man ussisa ko ba karan bane akwai kira'a haka yalla alaran ya da tsohon kira'a da ya hada da ita da ya tuna ya wani karatu da ita ko ba haka ba bayani zai zo insha Allah ta'ala to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ce afa man assasa bunyanahu a alhamza ta tambaya ce shin wanda assasa bunyanahu ya gina gininsa ala taqwa akan jin tsoron Allah an gane ko kenan makhafata shine taqwa kalima ta taqwa ta nufin jin tsoron Allah makhafata makhafatan min Allah shin wanda ya gina gininsa akan jin tsoron Allah an gane ko wa ridwanin ai wa raja'a ridwanin ina fata an fice ni kenan da tsammanin ridwan ita ce yarda neman yarda minhu ta Allah subhanahu wa ta'ala ana ana karantawa ridwan ita ce qira'a ta jamhur sannan ana karantawa ridwan ita ce qira'a ta shu'ba gakka ji wani ya karanta afaman abin da assasa bunyan huwa la taqwa min Allah wa ridwan khairun amma assasa wa rid wa ridwan sai ka ji ya karanta da Allah ce kai wanda kira ababu ta a shu'ba yana karantawa wa ridwan da haka in ka ji shi kuma masdar ne ba a cewa wannan babu shi ina fata an fahimce ni afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun shin shine mafi alkhairi amman assasa bunyanahu ko ko wanda ya gina ginin sa ina fata an fahimce ni yace khairun amman assasa bunyanahu ala shafa yace shafa taraf ana nufin gefe shine shafa wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha gefe jurufin yace bi dhammir ra'i wa sukuniha an karanta jurufin kuma an karanta jurfin an gane ko jurufin wato gaba kenan jani kenan bakin gaba shine abin da ke nufi shafa jurufin har mushrifun ala suqut wanda yayi kusa ya zube yayi kusa ya baje yayi kusa ya wargaje ina fata an fahimce ni sai Allah subhanahu wataala ce fanhara bihi ay saqata ma abalihi shi wannan gabar sai ta rizbi ma abalihi tare da wanda ya gina ta fi nari jahannam a cikin wutar jahannam ina fata an fahimce ni sai ce khairun shin shi ne mafi alkhairi ya ce tamfilun lilbina'i ala duddu takwa wagga aya in ji mai jalalai ne an buga misali ne ga wanda ya gini ba akan jin tsoron Allah ba bima ya ulu ilaihi ga abinda zai koma zuwa gare shi domin katanga a duniya in ta in ta rame gaba in ta rubta a nan duniya ai ba ta ta yi jahannama kuma haka ba amma da ana nuna maka ginin da sun kai wanda ya gina masallaci na tsoron Allah tabbataccen masallaci ne wannan masallaci na tsoron Allah ya da kai shi aljanna wanda ya gina masallaci ba dan Allah ba dan ya cutar da addinin musulunci to wannan gaba ta halaka in tabja shi ru sai ina sai cikin wutar jahannama Allah kai mu da tsari fanhara bihi fi nari jahannama yace to mi tamsili ne wal istifhamu lit taqrir tambayar da Allah yayi yace afa man assasa lit taqrir wata kin tabbata nan ba tambayar Allah yake yi ba don Allah bai jahilci haka ba Allah ya san duk wanda ya masallaci don Allah in ya mutu akan imani ina da shi Allah ya san aljanna da shi wanda duk yake masallaci ba dan Allah ba dan munafinci Allah ya san ina da shi wuta jahannama lit taqrib na tabbat wanda ya gina masallaci dan Allah dan jin tsoron Allah aljanna da shi tabbat wanda ya masallaci ba dan Allah ba wuta yi dan tambayar da Allah yake yi ba ta neman sani bace Allah ya san komai mun ji wannan shi yasa ce wato wal istifhamu lit taqriri ay al awwal khairu shi na farkon shine mafi alkhairi wa huwa mithalu masjid quba shine masallacin quba misali shi da an ce an gida shi akan takwa an gane ko wa thani misalu masjid dirar shi ko misalin masallaci na biyu wato misali na biyu kenan shine misalin masallacin dirar shine na biyu ma'ana masallacin quba daga nan har kiyama duk masallacin da aka gina dan Allah zai zama to tamkar shi shi ko masallacin da za a gina daga nan haƙƙiya ba ta tsayu mummunan masallaci ba don Allah ba zai zama to masallacin kan masallacin mi masjidu dira sai Allah buga misalai da su don saboda ana iya ɗaukar su matsayin misali mun gane wannan wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutane azzalumai anan sai mun yi hattara duk da yake wannan aya akwai sauran bayanai kanta amma akwai abubuwa guda biyu masu muhimmanci kafin in faɗi wata magana ta ƙarshe na farko khairun innan maslubul afdaliya ce in nice hada khairun min hada bi nike nufi wannan ya fi wannan alkhairi ko ba ka nan bane to akwai lokacin da yake zama to maslubul afdaliya in nice hada khairun min hada ma'ana wannan shi ke da alkhairi wannan bai da alkhairi da yawan masu larabci ba kowa san da wannan ba ba su karatun larabci to nan da Allah ya ce masallacin quba ba shi ne aka gina kan takawa ba masallacin dira aka gina shi kan mi kan ƙarya da munafinci to sai Allah ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanu khairun amman assasa bunyanahu ala safajur finha ai duk wanda ya gina masallacin da zai cutar jahannama babu alkhairi tare da wannan masallaci dan haka shin wanda ya gina masallaci don jin tsoron Allah shine ke da alkhairi ko ko wanda ya gina masallaci ba don jin tsoron Allah ba kaga haka da fassara amma in ka ce mai masallacin jin tsoron Allah ya fi alkhairi to shi wanda gina masallaci ba don Allah ba shi da wani alkhairi ne la khaira ma'ahu albattata haka ma da bai so ka ce mun ji wannan da kyau to abu na biyu wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah ba ya shirye da mutane azzalumai mun sha fadar wannan wani kaza wani lokaci Allah ce wallahu la yahdi alqawma al-fasiqina wani lokaci ce la yahdi alqawma al-kafirina to amma so da yawa sai muga mutum kafiri ne ya musulunta ko ba kana bane azzalumi ya daina zalunci ya tuba ya bari ko ba kana bane fasiki ya daina fasikanci ya dawo to in mun dauki fasikina da kafirina da zalimina waɗanda sun fitar da mutum daga cikin musulunci ai ana samun kafiran da ke musulunta su dawo in kuma mun ce a'a kafiri da kafiri zalimi da mai zaluntar mutane fasiki da mai fasikanci da shan giya da wani abu ko su ma ai Allah yana shiryar da wasu daga cikin su to kun yasa Allah ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin sai malamai suka ce Allah baya shiryar da su nan sai ka fahimci wata ka'ida intabih nan al al sai ka dauke ta guda uku rike da kyau akwai al jinsiyya akwai al istigraqiyya umumiyya akwai al istigraqiyya umumiyya urfiyya ka ji wannan da kyau ka koma cikin muhudin labib an kutubil a'arib ibn hisham al-ansari an tana ido kan ma'ana kusan goma he da goma to in mun ka ce al-jinsiyya ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin jinsin mutane azzalumai Allah baya shiryar da su ma'ana waɗanda ya san sai sun mutu akan zalunci in mun ka ce al istidraqiyya ce an gane ko umumiyya ta shafi dukkan kafirai la yahdi alqawm adh-dhalimin kafirran da an san su kafirai ne waɗanda Allah ya alƙawarin ba za su shirya ba waɗanda ba za su shirya ba in kuma ka ɗauke ta al istidraqiyya umumiyya urfiyya to nan tana nufin waɗanda suka gina masallaci su ne ake tuyin ba za a shiryar da su ba wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran sai da manto umumi ne urfi lisiyaqi don Allah ya ce wallazina takhadhu masjidan diraran sannan kuma in jinsi ne ko da an ce dukkan azzalumai Allah baya shirya da su sai a ce amun ne mahsus ana iya tafsisin shi innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ai kafirai ba sa imani kuma ga kafirai sun suna yin imani daga bayan su tuba fa idza tabu wa naza'u bi rahmatillah hadahumullah haka zaka fassara wannan aya dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya yi halinsa amin insha Allah gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa za mu zo mu tashi wannan aya afaman assasa bunyalahu ala taqwa min Allah abinda muka faɗa da mun tore dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh